أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواس قلوب الأقراج فريد دهري على الإطلاق حاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأجيبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر واللطف والأمانة واليقين والرشد والتوفيق لجاه رسول الله يا أيمة شيء اهدري لنا بهذا المهدر والتأتي بنزرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما ذكر من نعمة فمن الله يومنا زمان قريب ستين دا bakwai a cikin jawahirul ma'ani wanda ran juma'a muna karanta risala na shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda yi wa almajiransa na duniya ya kira sunan maghrib ya kira na fas ya kira na wurare daban-daban amma ya ummu ne khasun yurid bil umum ya keɓance amma kowa wasiƙa ɗata ya amfani a wajensu saboda yana wajahantar da zukata ne ta koma wajen Allah cikin abin da ake nufi yau za mu yi magana akan wata wasiƙa su da yawa mutanen agawat بسم الله الرحمن الرحيم مما كتب به إلى إخوانه abin da ya rubuta zuwa ga ‘yan uwa fukara'ul agawa ya ta haddasu bi ma'ana mallahu alaihi yana magana cikin at-tahaddisu bi ni'matin lahi kamar ka ce wa mimma mannan lahu alayya yana daga cikin abin da Allah ya yi min kyautansa ya min kyautan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wa mimma faddalani faddala Allah bihi alayya yana daga cikin abin da Allah ya fifita ni ya min kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to akan wannan ne za mu tashi ya tahaddasu ma an amallahu alayhi yana magana cikin abin da Allah ya masa ni'ima wata faddala ya fifita ya fifita shi da shi قال رضي الله عنه بعد البسملة والصلاة على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله da godiyan Allah ya shiru kitabina ila yadi ahbabina wannan littafin zai sadu zuwa ga hannayen masoyanmu wa asiya ina zababinmu shine fulanun wa fulanun sai ambaci kullum bi ismihi kenan fulanun wa fulanun ya sha bashi mafhani to amma wanda ya shiga hannunka kamar mu dinnan mu ma mun shiga eh fulanun wa fulanun ne domin ya zo hannun fulanun wa fulanun eh abu ɗaya yake mafhani ne amma kuma ya tafi wa kafir fuqara allazina ma'ahu bil agawa da dukkan fakirai in aka ce fakiru wannan ana kiran fakir ba wai talaka irin na rashin kuɗi bane ba a fakiru ilallahi eh shine da ka ga mawallafi ya ce ana abdul fakiri ilallahi in fakiru wanda ake nufi na sufanci ba fakiru irin wanda kake zato na talaucin kan hanya ba shi ake ne ba komi naka ka san baka da abin da kake da shi shi daga Allah Allah ne mai bayarwa kai mabukaci ne a wajensa amma duk kulli ya cika shi yake nufi fakirun da ake nufi kenan wallahu alam kullum bi ismihi wa ainihi kowanne da sunan shi da gurin da yadda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh nan katibi ilaikum daga mai rubutawa zuwa gare ku shine wa al-abdul fakiri ka gani ko ilallahi ahmad bin muhammad at-tijani eh min abdul fakiri title ne eh title ne abdul fakiri eh wa ba'du nas'al Allah azza wa jalla an yatawallakum bi ri'ayatihi ko bi inayatihi a cikin dukan ku ya sa to kaga nan ya sa bi ri'ayatihi to kuma yana bayarwa bi ayati ko bi inayati duk ya bayar daidai ina roƙon Allah nas'alullah kaga nas'alullah Allah as'alu jana eh an yi tawallakum ya jibanci lamarin ku dire ayati da kiyayewansa ko bi inayati da kyautansa wa an yasiba alaikum buhuru fadali haka ne ya kwaranyo muku kogin nan na mamakon fadalansa wulayati da wulayarsa wani ya kafiya kuma hamad duniya wal akhirati kuma ya dauke muku bakin cikin duniya da lahira wa ayun jiku min fadar duniya wa azabil akhirati ya tseratar da ku daga rashin rashi irin na duniya da azaba kuma irin na lahira yalihi ilamukum abinda zai biyar da zai biyo baya shine ina sanar da ku anna fadalan lahi la hadda lahu fadalan Allah bai da iyaka wa anal fadala bi yadillahi fadala kuma yana ikon Allah ne yuti man yasha'u ubangiji yana bawa wanda ya so wa qul lakum ina faɗa muku inna maqalina inda Allah fil akhirati atahadisun kenan inna maqalina inda Allah fil akhirati makamin mu a wajen Allah a lahira la yasilu ahad min al awliyai babu wani wali da ishe isa gurin wala yuqaribuhu ba ma zai kusance shi ba la man sagura wala man kabura ko karami ko babban wali wannan in ka tara shi zan faɗa muku mafitansa wannan jami'al auliya dukkan waliyai min asarin sahaba daga zamanin sahabbai ilan nafi da suri zuwa tashin kiyama ba su samu ba laisa fi man yasil makamana babu wanda zai yi makamin wala yi karibu ko ya kusance shi li bu'udi maramihi saboda yayi nisa ba a neman sa an jami'ul uquli dukkan kwakwalwa ba su iya samun sa ba a hankali ba iya samun sa ba uqul wasu ubatu masalaki da wahalan shigansa an akadirul fuhuli daga manyan gwaraza. Me ake nufi a nan? Abin da shirya ne ke nufi. Wato, wulaya duk waliyan nan ka gabaki ɗaya sun hau kan kujerun annabawa ne. Su kuma dukkan annabawan nan nuwabu ne na Rasulullahi. saboda haka duk abin da suka samu kaf ga baki daya sun same shi ne akan kujeran nuwabul anbiya amma shi a kujeran annabi muhammadu ya fito da tsarikarsa saboda haka almajiransa irin yadda almajiran annabi muhammadu misali annabi sallallahu alaihi wasallama kamar annabi musa ba za ka iya ce min ga sahabbansa ko ka ce mana ga sahabbansa baka isa ka ce mana in ya ba da hukunci za su ba da hukunci ba sai zai su tafi akan abin da yake kan ba halin karkacewa amma manzo Allah fa alaikum bi sunnati kaga akwai bambanci alaikum bi sunnati wa sunnati wal fa'ir rashidina su da su ba da fatawa manzo Allah zai ba da fatawa su ma za su ba da fatawa da abin da aka buɗa musu ka sani wancan ba wanda ya isa a zamanin annabi Musa ka je kai sallah ko ina a zamanin annabi Muhammad ba har akan bola in kana shi fida galizu wanda datti na jasa ba zai huda shi ba za ka yi sallah kuma an karba kaga abinda aka samu a zamanin manzo Allah an samu a wancan zamanin na annabi Musa ba su isa ba na annabi Isa ba su isa ba annabi Ibrahim ba zai yi ba annabi Nuhu ba zai yi ba ga sunan ulul azmi min rusuli balle sauran to duk sauran wallaya din nan kaf da ba su suna tafiya ne akan wa'annan kujerun na annabawa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi dariƙar tijjaniya tana tafiya ne mubasharatan a hannunsa daga manzo Allah sai shi ma'ana ba shi da wani ba wani tsakiya wanda za a sadu amma duk sauran hula duk sauran ɗariƙu gabaki ɗaya ta fito ne daga sai na Ali bin Abi Talib amma duk daga manzo Allah ne amma daga sai na Ali kun gane nisan tafiya nisan tafiya yanzu daga zamanin manzo Allah zuwa yanzu ƙara kadar cewa na karba dariƙa a nan shoma da ibrahim sadar ɗaya ya karba wajen shoma tijjani biyu shoma tijjani ya karba wajen shi ibrahim uku shi ibrahim ya karba wajen ahmadu sukari hudu shi ahmadu sukari ya ahmadu abdullahi ahmadu abdullahi ali timasi nawa shida ali timasi ne a wajen shehu tijjani nawa shehu tijjani daga manzon allah manzo Allah daga Jibril Jibril daga Rabbul Izzat duk sauran ɗariƙu in ka je wani ya karɓi daga wani wani musamman yadda aka yi nisan tashin kiyaman nan don za ka ɗauka za ka ji silan sai ka haɗa mutane sama da kusan ɗari ko tamanin da wani abu kafin a kai kan yadda ake tafiya an gane ko ba gane ba wallahu ala wannan shautu jani ba bai karba a wajen wani wani ya karba a wajen wani wani ya karba a wajen wani a je kan manzo Allah ba babu a mubasharatan kan annabi ne sai ka duba daga zamanin manzo Allah zuwa yanzu kuma shi a hannun manzo Allah ne amma kuma sanadin mu guda goma ne zuwa kan an fahimta to duk sauran walitakan ka je ka ɗauki duk kowane wali za ka ji in ya faɗa maka wani ya karɓa daga wani ne wani ya karɓa daga wani ne wani ya karɓa daga wani ne wani ya karɓa daga wani ne haka za ka ga sanadin yadda yake nisa wannan ya nuna ɗariƙatuna muhammadiyun ne sannan kuma ɗariƙatuna hiya akhiru ɗariƙaci da ita ce duk wani ɗariƙu ga baki ɗaya ya riju ilaiha za a dawo jikin jini. In an koma babin ɗariƙan guda biyu ne katal, duk sauran ɗaya daga wajen sai na Ali bin Abi Talib ne dukkan ɗariƙun kar ga baki ɗaya suna koma jikin sai na Ali bin Abi Talib ne. Ko na kashfandiya ne, sunusiya ne, rufa'iya ne, duk sun ga manzo Allah ne ya ba su amma anwabu yana kujeran annabi Idrisa ne, annabi harun annabi yaqubu annabi haka haka suke tafiya kiliya ko ba gama bai gama fita ba da saura mu je gaba kaɗan ya ce lisu bace maslaki ana akabirar fuhuli akabirar fuhuli kamar shawar alƙadir jilani ana ganin kujeransa isawiyun ne na annabi isa ne kamar ahmadu rufa'i kaga ya riga shi ya riga shi abdul qadir jilani kamar imamu shazili kamar naqshbandi kamar zarruq kamar alhatimi duka kowanne in ka kalle shi za ka kalle shi akan kujeran wani annabi ne daban ya zo ya koma ga Allah saboda kujeran annabawa misali sarkin musulmi kujeran waye ne na sokoto shi usman dan bodiyo ne kano fa bayero ne maiduguri fa alkan ne haka ne to duk wanda ya hau yanzu shin elkanamin ne yanzu ne ko kujeran elkanamin ne saboda haka shi ne shi ne sarkin bauchi yakubu ne sarkin gombe wanda ya fara shi ake gani akan kujera to kamar haka abin yake tafiya kamar haka abin yake tafiya saboda haka a kujerin su su ismul martabatin baya mutuwa ismul martabatin baya mutuwa eh sarkin Kano sai a dubi tun na farko sarkin Sokoto sai a dubi na farko sarkin Gombe sai a dubi na farko sarkin kaza sai a dubi na farko haka haka abin yake tafiya sarkin Katsina sai a dubi na farko haka da dinga tafiya duk wanda ya zo sai ga ana nasabta shi da wancan sarkin ne dai to haka annabta yake gashi nan baya nan amma ismul martabatin bai kauce ba wannan haka wilaya take tafiya har yanzu duk wanda yake kan wilaya a yanzu to yana kan kujera ne wannan yana kan kujerin annabi isa ne wannan yana annabi haruna ne shi usman dan fodiyo a yana ganin tsakanin haruna da annabi yusuf a tsakaninsu aka kujerar da yake kai kenan domin lokacin da aka yi lamma balabtu abin da ya faru kenan ana fahimta to za ka ga aikin da zai fito da shi ta nan ne amma kuma aika da ya faɗa da irin wurijinsa da komi da komi an masa in dai mutum ya karanta ɗariƙarsa ga abin da Allah zai mara saboda ka kai labin ɗin da za a yi yadda Allah ke magana wa bayansa salihai asiya yardaddu ka yi mun zan maka ko in ka mun kaza zan maka kaza an kai labin ɗin Allah majanna min almutakin a khayara walam aqul lakum zalika walam aqul lakum zalika shau jani ce ban faɗa muku wannan magana da na faɗa ba hatta sami'tu minhu sallallahu alaihi wasallam sai da zan ji baki da baki daga wajen manzan Allah ta hakikan walar sari'ad min rijali babu wani mazaje daga cikin wayannan mazajen da na faɗa an yada kulu kafata ashabil jannati bi ghairi hisabin wala iqabin kafata ashabihi ya shiga da su aljanna bi ghairi hisabin wala iqabin ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي wannan duk kowane wali za ka yanci zai iya shiga aljanna ba hisabi ba uba ba hisabi ba uba ko kuma za a shiga da shi aljanna ko amma a tara masa wa'innan sau jan shi kadai me yasa ya samu wannan babu wani babu wani babu wani annabi da yake da daman shigar da mutanensa aljanna ga baki ɗaya ko yadda ya so kamar annabi Muhammad. Saboda haka almajiran Shehu Tijani, talamizuka, talamizi, ashabuka, ashabi, fukara'uka, fukara'i. In dai ka tafi akan ninwalin Shehu Tijani ba a yi maka ɗardu ba, ba a yi maka ɗardu ba, to za ka shiga aljanna. ba zunubi ne ke sa mutum shiga aljanna ba rashin sa'a ne. In zunubi ne wanda ya kashe mutane arba'in babu abin da zai hana bai shiga wuta ba. Babu abin da zai hana bai shiga wuta ba. Amma kuma bai shiga ba. Bai shiga ba. Saboda haka ba zunubi ba saboda haka in mutum ya faɗi zunubi. Zunubi abu ne wanda yake kaiwa ni haya amma kuma ba shi ne. Shi ɗaurarren bawa ne. amma yi ka ne dan zunubin mun karanta baya duk wanda ya zo duniya ya zo ne dan zunubin to idan wayanda bai fahimci karatun tsarika ba in ya zo ya ce to ai ko annabi ba mara haka ba ƙarya kake annabi an bashi an bashi an bashi manzo da sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangi ya ce wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai ba wa manzo Allah ya ba wa manzo Allah ya ba wa manzo Allah sai manzo Allah ya ce ya isa ya isa kuma hadisi ya zo da asar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranan tashin kiyama sai hajinin nari ya zo ta hawa yanzu ya rasulullahi dan mutanen nan duk iskantin da suka yi ba za ka bar ba za ka bar wadansu a wutan ba sannan kuma ka duba sai ga saboda kamfata manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba wa manzan Allah zai yi kamfata yi kamfata ya sa aljanna ya ce wala ubadi sai na umar ya ce a ƙara ya rasulallah ko sai na babakar ya ce a ƙara ya rasulallah ya ce Allah ya alƙawari zai yi kamfata biyu ya sa shi sa su aljanna sai sai na abubakar ya ce ya rasulallah ya ƙara jama'a ka sana da umaru ya ce haba ya umaru ya abubakar kamfata ɗaya ma Allah nawa zai yi ba ba biyu ba sannan akwai kaga wannan duk mutumin da ya ci ai ba ba a bincike kana da zunubi ko baka da zunubi ko me kai kawai za a shiga wannan kamfatan ne za a ce ba yi wa annabi ba kenan sannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce za a shiga da mutane dubu saba'in aljanna bigeri hisabin wala iqabin sai ukasha ta ce ya rasulallahi ka sa ni cikin sai ce wa anta minhum ba ka roƙi Allah ba a ka sa ni ya ce wa anta minhum na shigar da kai sai wani ya zo ya ce ya rasulallahi ni ma gane sai suna baka ka bihi ukasha ta bin mahassan ukasha ta bin mahassan ya riga ka idan ka duba kowane ɗaya daga cikin su kuma zai ceci mutane dubu saba'in su dubu saba'in ne amma kowane ɗaya zai ceci mutane dubu saba'in in ka duba wajen biliyan nawa ne ka buga dubu saba'in kuma kowane mutum ɗaya zai yanta mutane dubu zai ceci mutane dubu saba'in ya shiga da su aljanna in ka buga sai ya kai wajen biliyan kusan hudu to duniya na to ka gani to wannan bugun farko kenan bayan haka kuma manzo Allah Allah tambaye shi bai kake so yace ceto kama a ce bai ishe ka ba ta ashe yana son ceto yace an baka bayan an yi wannan din zazo to yan wutan suna ina a yanzu da duk ya tsalle-tsallen duniya ba taɓa yin duniyar ta kai yanzu yawa ba tun da aka yi duniya ba taɓa yin duniyar ta kai yanzu yawa ba mutane biliyan takwas ne biliyan takwas ne e duk duniyan gaba daya duk duniya kaf gaba ki daya ashas nasma mutane biliyan takwas ne ko ba taɓa yin duniyar da ta yi saboda haka ake cewa a rage menene nauyin duniya ya yi yawa shine dalilin a kawo corona don a kashe a rage nauyin duniya masana duniya kuma Allah ya ce sun san duniyar in ka yi musu musu Allah ya ba su shaida ya lamuna in ka ce aka yi suka sani su suka faɗi ga yadda kake yi a cikin mahaifiyarka baka sani da kuma kuma ka yadda suka yi hoto suka zo kuma suka nuna ka ka yadda na nawa kuma kai ma kana tafiya nan zuwa ganka sun san baka da mata suna ganin ka sun gane kaga sun san gaibu sa hulan ma kawai eh a to mu kuma ku jan su mu'minai ne ka san cewa ana yin ka san ana yin gini hawa goma a awa ishirin da hudu kuma a shiga zauna ciki yanzu to wannan aikin duniya aikin aikin duniya ko aikin lahira wannan na ce maka a awa ishirin da hudu ana yin gida mai hawa ishirin da biyu goma sha biyu ana yi mai hawa ishirin a rana ɗaya kuma a gama komi da komi kowa ya shiga shi kuma da zaka ce sai kai kar ka sallama kuma wani ya yawa ka sallama musu domin ga rigansu a jikinka ga wayarsu a hannunka duk iliminka yanzu yana cikin wannan kuma ka fi yadda da abin da ke ciki. Ta imanin ne sa kake rike da waya. Wani imanin? Imani da Allah ba imani da su ba. Ta imani da Allah ai shi Allah ko ina yana nan ba gunda baya ciki. Kara? Okay. ai abubuwan da yake faruwa wato sanurihim ayatuna wa fi hatta yatazzana annahu أن أن من ka koma ka yi tarbiya kana ta tsalle-tsalle a bayan fage wai da wayo za ka gane Allah sai da barka da kayan takarda a hannu kowane abu Allah yana son duniya ne ba ta zane shi ba ya ce da duniya ta kai darajar fuffuken sauro a wajen Allah ba zai ba da shurbatu na inda wa kafiri ba ka je ka ɗauko ga tali ka kama rusa gidan nan ka gani sai Allah zai ce mu a bani sa'a in ɗauke ka in kai ka koya maka hankali a saka kurku kuma shi ya faɗa tun da dai banza ne ka ɗan gwada wannan ka ga imanin da zai aiki kuma na. An gani? Ai, ba zai yiwu ba haka abin yake ba. Ai, yadda kake ɗaukar abin dole sai ka koma bayan shari'a kuma ka makale. Shi ne zai fitar da kai. Allah ya yi. Wannan shi ne, illa na wahadi, kaga kenan idan Shautiyani ya faɗa haka, ya shiga ne yana nan a kujeran manzo Allah yake kallon abin da yake magana a kai kenan. Wara zalika bayan wannan kuwa, mimma zukar li abin da aka ambata min fi wadda mina sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya min ramanansa wannan na iya faɗa to akwai abin da ba zan iya faɗa ba amrul la yahillu li zikrahu abin da ba zan haramun ne a waje na in faɗe shi ma wala yura kuma ba za a gani ba wala yura ba za a sani ba illa fil akhirati sai in an haku anan ne za a gani saboda an rufe wannan files din an bude files din bayan ba'dal barzahu to file din can aikin da yake can ba irin nan bane amma file din nan ba za ka yi dauka ba kwakwalwa ba ta yi dauka ba amma in aka bude wancan za ta dauka wa ma haza tare da mun san haka kullu falasna na saji duwar matasaratina al'auliya ba ma yin wala ba ma istihza'i da alfarman shugabannin mu waliyai sadatina auliya wala na tahawanu ba ma walakantawa bi ta'zimin da girman masu fa azimu hurmatul auliya ku girmama alfarman waliyai sadat ko al'aya wal amwat rayayu da wanda so koma ga Allah fa inna man azama hurmatahum duk wanda ya girmama alfarmansu azzama Allah hurmatahu Allah zai girmama alfarmansa shi ma wa man ahanahu wanda ya walakanta su azallahu Allah Allah zai kaskanta shi wa gabe ba alai zai fashi da shi fala tasayinu bi hurmatil awal kar ku yi wasa kar ku kar ku yi wasa da alfarman waliyi wassalam amince tabbata gare ku ni shauci jani wa mimma kataba ila ba'd ahbabi daga cikin risalan shaujani ya rubuta zuwa gaba da babihi wa nassuhu qala radiyallahu anhu wa ba'da al-basmalati was salatu was salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala katibuhu marubucin ya faɗa shine wa Ahmad bin Muhammad at-Tijani ba'da salami tammi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan ya isa muku da salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shine wannan ya yanke ne amma ma zakartum abinda na faɗa muku min ru'aytin nabi na ganin manzon Allah tun naumi a cikin bacci nas'alullah an yamkinakum minha ajilan ina fatan ubangiji yayi muku adan ajilan da gaggawa walakin sai dai alaikum in arattumuha in kuna so dil mu dawo mata ala jawharatul kamali sai ku dinga karanta jawharatul kamali sab'atun sab'an inda naumi bakwai wajen bacci ala wudu'i da'iman kuna da alwala kuma fa innaha kafilatun biha ta wadatar da ku wayya Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmat rabbaniyati idan kana son ganin manzo Allah kuru-kuru ne Allahumma salli wa sallim ala talatil haqqi man la nura illa nuruhu wa la madada illa madadahu wa la wujuda illa wujudahu wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arrifna biha iyyahu wannan shine na ganin annabi kuru-kuru eh kuma da salatul fa- da da jawharan ne kuma eh
Ita wannan wuridin na na san masu tambaya sai suna so ana ɗauka diket ƙarfin mutum ɗau- ɗari uku da goma sha uku yana da adadai amma ana lizimansa ne karka ce rana ɗayan ka karanta za ka gani ba haka ba ne na shi yadda ka san magani a jiki in aka zo gwamna- doktor zai auna ka ya ce ya kamata ka sha kwaya dubu amma ga kwaya hudu da safe hudu da yamma hudu da safe hudu da yamma ka je bayan wata ɗaya ka dawo na yana shigan ka sai a zo a auna a ga damuwar ka to shi ma auradi haka yake amfani a jikin mutum auradi haka yake amfani a jikin mutum hasken da kake sawa yana kore zulmu dama zulmu duhu ne ya sa ka kasa gane annabi ai mm to haske ne zai kore duhun sai kuma ka gane annabin to in ka fara gane annabin to shikenan kuma sai ya fito maka a yadda kake zato ko ta inda baka zato min haisu ta tashibu au min haisu la ta tashibu Allah ya taimake mu amin
wa ma sanadin ɗarikata na to gashi sanadin ɗarikan mu tijjaniya fa ɗarika na anhu sallallahu alaihi wasallama ittisalan minhu ilaina ka gani ma'ana yace maka babu wani tsakanin mu da annabi ittisalan minhu ilaina daga mu sai annabi shi Ahmad Tijjani bai karba daga wajen Sammani ko ya karba daga wajen Abdullahi Hindi sannan aka sadar da annabi ba ba haka ba ne shi ya sa abdullahi hindi ya ce zai shigar da shi halwa ya ce ba ya shiga na aka zo wajen sammani ya ce zai rike shi ya ce ba ya zama aka zo wajen kurdi daga farko shi ne shehinsa wanda duk irin wa'annan dai ga masa- masa- masa'ilu daban saboda shi gaya gayatu matsalabihi ya sadu da annabi Muhammad ya karba mu ba sharata saboda ai ya bi kan dukkan ɗariƙun ya gansu kowanne ya bi ai ya karba ƙadiriya ya karba Mm, ya karba to kaga wa sanaduna aidan tilwuridi sanadinmu aidan alwuridil ma'alumi wurdi ma'alumi ma as-sayfi anhu sallallahu alaihi wasallama da sayfi aliyu shi ma muttasilin ilaina babu wani a tsakani annabi ne ba mu wa ma musabbatul ashara amma musabbatul ashara fa akhadnaha kun gani mun karbe ta ne mu shafa kan an shehana daga shehinmu kaga ba daga wajen annabi ya karba ba shehu sayyidi mahmud al-kurdi al-misri daga wajensa na karba wa huwa shi kuma akaza an an hadari ya karba ne daga wajen imam sayyidina hadar mushafa'atan a fili kaga to abin da ake son mutum ya gane kenan wannan ga maganan ba ta da yawa amma da kwara kuma ne fahimtar me ake nufi da wannan sanadin itisalat ne ya nuna ma mu namu ɗayun yana kusa saboda haka hasken bai yi nisa ba jiransa nan da nan zaka yi tisali da shi wa ma ahzabu shajiri ka gani ahzab na imamu shajiri wa wazifatu zarruqiya wa dalail al-hayrati wa dawr al-a'la wannan na وكلها دو إن أخذنا الإجازة فيها na karbi ijaza ne a cikin ta an shekana kutubul kamil sayyidi muhammad bin abdul karim sammani qadirul madinatul munawwara tafiyarsa da ya bar najeriya tafiyarsa da ya tafi ya shiga ya samu abdullahi al-hindi kenan ya koma wajen kutubul sammani ka gani ahzabu shazili saboda kowa yana irin ahzabinsa wazifatun imamu zarruq shehin imam hadarani dala'il hairat muhammadu aljazuli kasan shi suna kusan zamani ɗaya da shi abdulkadir jilani ne jazuli ai ya daɗe ya yi shekara kusan 800 yanzu da wafaji da wani abu shekara 900 ma eh ba na yanzu ba ne so daurul a'ala na ga ibn al-arabi ne wannan daurul a'ala din za ka same ta yadda take tafiya alhamdulillah wani sirri ne ana mata kofa ne akwai gunda ake shiganta akwai gunda ake fitanta in aka shiga da ana ana abin da za a yi alhamdulillah na Allah ya min fadala na shiga na Shehu Ibrahim na Shehu Ibrahim na sana kansa wanda yake amfani da shi na same shi na yi amfani da shi kuma a cikin dakin Shehu Ibrahim yake daurul ala da'irar ta fi faɗin haka to ga wajen da aka shiga in ka yi aikin da za ka yi kuma ga abin da za ka fita a jikinsa duk ana amfani da su to amma akwai abubuwan da wani lokaci ake dakatar da mutane saboda irin yadda suke tafiya da irin ƙa'idodinsu wani garin tafiya zai nemi duniya ne ya nemi ya wala ya nemi haskaka ya nemi haka ya ja shi abinda kuma ake son a dawo da kai ga barin ganin kanka ko neman ƙushe sa da yawa shau jani ke tsayawa da almajiransa waje ɗaya ke fa alaika bi salatul fati hasilatun eh eh wa ma ma zakartum abinda abinda kuka ambata min sharri ittihad alwaqti hada lokaci fi zikral halwati wajen shiga halwa huwa amrun matsalubin fi jami'a duk wani duk wani halwa ana son ka kiyaye lokacin da kake karantawa ana son lokacin halwa in ka shiga halwa to akwai lokacin da zaka yi wurin akwai lokacin da zaka huta ba cin kwan makauniya bane ba haka ake yin sa sannan akwai mizaj na abinci wanda zaka ci sannan akwai kiyaye shan ruwa sannan akwai kiyaye abin da zaka fara yankewa shine kan zuciyarka ta fara yawo tana tunanin gida ko tana tunanin kuɗi ko tana wannan shi ake son ka fara ɗaukewa tukunna shi ake son ka fara ɗaukewa mizaj ɗin da zaka yi na abinci shi kuma ya zama abincin da zaka ci sai ka yi shinkafa kamar cikin tashi kuma kar ka sa nama duk wani abin da zai fito daga cikin mai rai kar a yi amfani da shi kamar shinkafa da wake yawwa amma kifi duk wani abu mai rai saboda shi abu mai rai yana hura ruhi ne yana hura gangan jiki ne shi kuma tarbiyyar halwa so yake motsar da gangan jiki ya tada ruhi abin shi sirrin ruhin ka fi gangan jikinka girma shine halwa saboda ai auradin da kake aikin mala'iku ne to saboda haka ruhaniyarka ya girmu kaman kana cin carbohydrate amma da azkaru to abin da ake bukata kenan in ruhinka ya ji gangan jikinka to an samu ko an dauke ka an je an jefa ka a kabari in za a yi shekara dubu ba abin da zai sami gangan jikin saboda ruhinka ya baibaye shi kasa ba ta cika ba amma in kaje in dai irinmu ne ya ibadi kwana uku ne cikin ka zai dam ya fashe tsutsa su ɗebi nasu su ta gabza sai dai a barka da azanabul zahari Allah ya kiyaye ba na son ni ba na son ƙasa ta ce ba na so kowa ya zamansa ko da kuwa anil bakwai da abin ne aho na ga kasan da kuke tara mutum ne aka na gani to zaman halwan ya zamo akwai lokacin da kake farawa ba ganin dama ba ne lokaci kaza za ka zauna ka kiyaye shi ne ittihadi lokacin da zikirar halwaci wala ya durru an ta halafa ila gairi wakati baya cutarwa in ka saba lokacin zaman ka canza Allahumma illa bi asma'il idrisiya asma'il idrisiya ne idan karfe ɗaya na dare kake fara zama to karfe ɗaya da minti ɗaya kawo na rantsi da Allah sai ka gaba layi wallahi tallahi ko kuwa a bayan gida kake wallahi sai ka zo ka zauna dab lokacin ka fara aikin in ba ka ba ko za a zaune kuma babu sassauci Allahumma illa fi asma'il jinsiya fa innahu shi in ta hallafa lokata idan ka saba da lokaci ta darrar al'amir darrar kabira zai cutu zai cutu baya yiwa sai dai ka zo ka zauna ka jira lokaci a fara in ka fara tukunna in ma akwai wani abu ka tashi eh in ai to ai larura kala kala ne amma an ka shiga da ka yi fitsari lokacin yayi baka zo ba ka ce kana fitsari na rantsi da Allah sai wani abu ya faru saboda rauhanan suna jiran ka ne su daga lokacin aikin yayi kawai suna gurin kuma in baka iya ba me yasa ka nemo su da ka da ku eh wannan ka'ida ne a bahari time ake amfani da shi time a ba ku zaɓin shirin Ibrahim ya faɗa ba wa haris anil auqati ayi hirsin wa hadir maniftala bala'an naqashi ai amfani da time in mutum yana yin abunsa kai tsaye duk abin da ya ga dama ai sunan shi kawai bugagge bugagge ai kowane abu ka kiyaye shi ta kiyaye wa ajazna lakum na muku ijaza fil wuridi cikin wuridi wa fi kulli ma zakarna lakum cikin duk abin da na ambata muku sanaduhu fiha dalabtum fihi sanada sanadinsa wanda kuka nema ciki na fa'akumullahu bi zalika Allah ya amfanar da ku na bayar wassalam wa jaza na sheikh sayyidina shan mu shugaban mu ya mana ijaza fi kulli ma ajaza fihi sahibu risalati duk abinda ma'abucin risala yayi wa kataba lana bi haqqi yadihi ya rubuta da rubutun hannunsa hadal mahal fi gairi hadha wannan guri hadal mahal fi gairi hadha ba a cikin nan bane ya rubuta wassalam wai ma ka tarbi ila ba ka ahbadi yana daga cikin abin da ya rubuta zuwa ga shashin masoyansa wa nasuhu ba'da basmalati wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam khatima ala alihi qadar midar alazim qala radiyallahu anhu wa ba'du fata'alluqika bil khawasi ratayuwanka bil khawasi da khassa fi talabi dunya cikin neman duniya wa agaradiha da garadi wa shahawatiha da shahawata wa anta mashgulun bi itlaqi lisanika ka zauna ka shagala kana sakin harshenka filga filgibati cikin yi da waɗansu wannan nematu da annan nemanci ka kira wancan ka faɗi wancan ka faɗi wancan laifin wane wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza yin haka wa fi ma la yarda Allah cikin abin da Allah bai so ba wa min hanikum fil bu'di anillahi wannan mutum yana kutsawa ne cikin nesa tsakaninsa da Allah larif hafiya da tijarati babu babu riba cikin wannan kasuwancin illa ta abu wahala ne kawai mutum yake sha annamimanci yi da mutane baya yiwa falatu farmi na hali shay'in ba za ka amfana da komai ba illa ta abu wa inda al-khawas baru tamai wato keɓantuwa na kogin kwaɗayi muta'alliqun biha wanda ya rataye da ita kallazi yuridu zafara kamar mutumin da yake neman amfana ne bisaradin biqiatin da sarabun biqiatin yasibu zam'an ma ata idza ja'ahu lan yajirhu wajada Allahu indahu ko wa inna mal hawasu keɓantuwa wa asraraha da sirrorinta la tamakkana minha ahadan min al khaliqi baya yiwa ba cire hannun a jiwo mana. La ya tamakkana wa inna marhawa su keɓantuwa wa sararha da sirrorinta na hasawa la ya tamakkana min adam min alkhalqi baya yiwa ya keɓanci ɗaya daga cikin halitta min halqin layi illa ahadar rijalai ne sai ɗaya daga cikin mazaje biyu imma rajulun ko a samu mutum zafar bil wilayati wanda ya samu rabo da walitaka wai ma rajulun ko a samu wani mutum ja'ala aksar auqati fi zikrillah ya samu mafi yawan lokacin cikin ambatan Allah wa fi sihhati tawju ila Allah subhanahu wata'ala da ingancin taujihi zuwa ga Ubangiji, wa fi salati ala nabihi sallallahu alaihi wasallama, da kuma taujihi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama talaban da wajen lail karimi yana yi ne dan neman yardan zatin Allah lali garadin gairi zalika ba da wani garadi na wani wani wannan ba ma'ana kai zikiri ne shi yasa salatul fati nake faɗa kaga kullum in kace Allahumma salli salatan kamilatan ko Allahumma salli wa sallim ala talatul Allahumma salli Allahumma salatul ne Allahumma salli salatar tunajina ka gani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi salati kai manzo Allah amma salatar tunajina biha min kulli na Allahumma salli sallam ala ya abin da kwakwalwar ta yi Allahumma salli ahwali wal afati wa taqabbilna jami'al hajati wa inna bi amin jami'in sayyati tarbuna biha indaka ala darajati ko kaga ai kai ta kai kokon bara amma salatin ka gabatar wancan ma nariya ma haka ne alama salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarij ka gani bil qurab wa tuqba bihi al-hawaij ka kai koko allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناشر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مزار البابكم زلا ganin girman Allah hadarin manzo Allah in kana neman wani abu ya zace salatin nas'aluka bi Allahu ma anta dafi illa na sharra kulli bi sharrin wa makar kullu makirin amma salatin babu wani gudu da waiwaye kawai taujihi na ila hadarat zati aliyah an gane duka salatai ne amma wanda ya wanda ya tafi wanda ya tafi a haka da bambanci an gane abin da yake nufi kenan a talabar da wajen layi karimi lali garadi babu wani garadi a ciki kana neman wani abu wada wada wama ala hadal minwali ya dawama akan wannan matafiya wasana lisanu kuma ya kiyaye harshensa an an aqawilin barin zantuttuka allati la tarda shar'an wanda shari'a bata yarda da mutum ya aikata ba kalgibaci kaman yi da wani wannan nimatu kaman annamimancin wal kadhibu kaman qari'a wa sukhriyatu kaman izgilanci ko ba wasair ma la yurtala da duk abin da ba yarda da shi ba wasana kalbuhu kaga sana lisanuhu sai kuma wasana kalbuhu ya kiyaye zuciyarsa an ma la yardallahu abinda Allah bai da shi ba kal kibri kaman girman kai wala hasadi da hasada wa zulmun nas da zaluncin mutane wal bugudu da kiyayya bi gairi amrin shar'i in dai ba shari'a ce ta ce kai ba dan an ki Allah eh ila gairi zalika wodi hada kulluhu wayannan duka qa'imun lillahi yayi ne dan tsayuwa dan zatin Allah fa hada huwa alladhi la'allahu yudriku ba'd asrar al-hawas to wanda yayi haka to shine la'allahu la'allahu zai yi ya riski na ai la'allahu tai ba ai wancan kujerar daban wannan kuma daban eh la'allahu zai iya yi wa yudriku ba'd asrar al-hawas zai riski wani abu daga cikin sirrin hawa su ai ya dan yi aiki eh wa min siwa hazaini bayan wayannan guda biyu la yafidu ta'alluq bil hawas illa ta'ab babu wani abin da zai fa'idantar da shi da rataya da su illa ta'ab sai dai wahala kawai wallazi yaliqu bihi waqatu wanda lokacin sai yi masa kunci ka gani an yaj'ala wurdaini lillahi ta'ala ya ɗauki wurdai guda biyu ya yi su da neman yadda zatin Allah. Farko a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama ya rike salatu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salatu wa manzo Allah nan babu fa ibada take sama da ita wallahi babu wallahi babu wallahi babu wallahi babu eh shi yasa aka zo komai ka jancin fa alayka bis salatul fati fa alayka bis salatul fati sai ka bincika duk wani asma'u da zaka kira Allah Allah da shi zaka ga ka kira shi mujarradi ne wannan kuma sai ka kira Allah da annabi a ciki sai ka yi sai ka yi zikiri Allahumma salli kake cewa sai ka sai ka kira Allahu tukuna ka ce salli ala Muhammadin kaga ka hada kaba kausaini ne amma can ko ba za ka yi salatu annabi kiran sunan Allah za ka yi mujarradin sa shi yasa sharawi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi duk girman sa darajarsa yana faɗa ne akan amsan da Imam Suyuti ya bayar a cikin littafin sa annabi sallallahu alaihi wasallama gashi duk da girman sa ba a ce mala'iku su man sujada ba amma an sa su mala'iku su yi sujada wa annabi Adam sai su yi ce ya ka ne an sa mala'iku sun yi sujudi wa annabi Adam, amma ba a ce su yi sujudi wa annabi Muhammad ba, ya ce ai sujudi na lokaci ɗaya ne, amma kuma manzala sallallahu Alaihi sallama Allah ne da mala'ikun suke masa salati, suna masa ne ba su yi so ɗaya ba, saboda haka yana da wajahin tafdili da amraini. gashi Allah da manzala suna musu salati sannan kuma ba wai in an yi tsaya ba a ci gaba saboda haka salatin da ake wa manzala ya fi sujuda na mala'iku su kai wa annabi Adam haka kuma abin yake to in ka duba za ka ga dukkan abin da ake son a na ya ai so ɗaya ne an ce sun ƙara ne wa wancan ai sujudin wasu li Adama ne an ce sun kara ne? ɗaya ne amma wannan yi salluna ne da su mala'iku wancan so ɗaya ne wannan kuma alastim rari ila an wasala ila aidina hatta ila yi mai kasu saboda aka ayyuhu ma afdal as-salatu ala rasulillahi khairun min sujudil mala'ikati li adamu alayhi salatu wassalam haka abubuwan suke shi salatu annabin nan warada fil layli ya zo cikin dare, wawar da fin nahari ya zo cikin rana, wa fi kulli wurdaini a kowane zuwan da ya ko kuma duk wuridin da zai zo a salatu Allah Rasulullahi da kai salatu mazalla hamsin ne atin maratan da kai ɗari biyar ne. Wannan salatin da ake magana ana yi ne wa mutanen da suka yi tarbiyya. Ana son duk mutumin da ya tarbiyya kowane rana zai yi wannan salati ɗari biyar ɗin. wannan ɗari biyar ɗin sun mata daraji kullum wirin biyu ya ce hamsina kullum kuma ka dinga ƙara hamsin hamsin hamsin hamsin har ya cika dubu saboda kana ɗari biyar biyar biyar to ba an cika ɗauki dubu ba ne tadrijan ka shigar da shi cikin aikinka hata wa bi ziyata hamsina maratan fi kulli usbu'in a kowane sati ka ƙara hamsin hamsin la tazalu kazalika ba za ka gushe ba ta yi shirul wurdani alfa maratan fi kullu wirdi da ka zama wuridin ka guda biyu ya zama wuridi dubu wadama alal wurdaini wannan wuridi ne wanda yake zaman kansa shi na tarkiya ne na tarkiya ne shi ana ana allakana wa mutum ne bayan yayi tarbiya to mafi yawa ɗari biyar biyar aka ba su shikenan kowa gama yake sai sai a bar shi anan ko shi shehinsa ma bai san ƙarin ba ba dole ba ne saboda shi ɗariƙar tana buƙatar karatu ne ba ta buƙatar zama shiru haka baya yiwa haka za haka abin zai kasance a badan sarmadan la tazidu wa la tanqusu akan dubu wa qasid bi zalika kai nufin da wannan sai hata tawaju ila Allah ta'ala ingancin tawjihi zuwa ga Allah liwajhil karim dan neman yaddan zatin Allah mai girma faqat la gairi zalika ba wani wannan ba fa innaka bid dawami ala zalika idan ka dawama akan haka tan farij ankal umuru lamari za su yaye maka wa zada ma a zalika zaka kara ta da haka wirdan min qaulika zaka yi ya latifu ya latifu alfun bil layli dubu da dare aw bin nahari faqat ko da rana yayi wa qasid bi zalika shi kuma zaka yi wannan niyyar al-istighasatu billahi neman taimako wajen Allah min dararul faqari kada a hada ka da bakin nan yawa eh wanda zai hana ka sakat wa dawama alai wanda wanda ya dawama kansa yufarijillahu yufarijillahu anka Allah zai yaye maka ma an tafi abin da kake ciki wassalam intaha min imla'i alaina za mu tsaya anan insha Allah gobe za mu shiga wasiƙansa wa mutanen pass insha Allah eh na na
akan iya shigowa a tare shi a gurin da yake yaron ko kuma shi in yakan iya fita ke na kamar abu ya shafi jami'in da sallah ko kuma zai iya fita ko wani ya shigo ya samu shi halwa kala-kala ne da yawa akwai wanda suke shiga riyala da sunan halwa saboda bu sani ba amma ana faɗin shi halwa ne kawai halwa yana da shuruɗu yana da sharaɗai akwai gurin da ba a son ka ga mutum ma gaba ɗaya ne ba a so ba a so saboda gwargwadon abin da kake karantawa watakila in mun shiga karatun gobe watakila zai nuna maka gurin da hatsarurrukan suke ciki
na game da mudda shi yana da wani na mudda wanda ake muddansa shi wai- ko wata a ana yi akwai a kudunci mutum ne da irin abin da aka dora ka kai amma ka san shi mani kwana nawa ke zama a cikin mahaifiyarsa arba'in yawan nutfatan ka san halwa ne su mai kunu alakatan kam to miƙat miƙatin annabi Musa kam haka ne ai abin da ake tafiya da ayyamu shi kansa ayyamun akwai abin da yake ginuwa ne idan da za ka zauna ko bismillahir rahmanir rahim da kai ba ka zauna a waje ɗaya kawai eh ka zauna kawai a waje ɗaya kana tafakkuri baka ce kala ba ko bismillahi baka ce ba kuma baka cin abu mai rai kai kwana arba'in ka fito sai ka yi wani abin da ya gigita mutane
ma ko ko sallah da kiyaye to kwana arba'in to ba sallah ba ko ba ka sallah shine su guru maharaja eh duk wannan ne su ne temple in ka shiga in ka shiga temple na China suna sallah ne to akwai na kuma kamar yadda suka riyalan halwa ne ai ai shi nake gaya maka ba wai sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ba ko kana musulunci ko baka musulunci zaka motsa abin da kake so kuma ya motsu kuma zaka tashi a sama ya ka tashi kawai abin da kariya shi zai yi Ai, su guru maharaj yanzu suka ce maka guru maharaj ka tashi wallahi in kace kaza wallahi zai- zai yi wannan yana tallan wani abu ne a gane kawai a akida amma in ka karanta abin za ka gane duk abin da ya faɗa zai yi ka gane sai ya tsammani ismu lalazin ce
abin ne
an faɗa ka zai zama bai da bambanci da karamacin aure nan da e ba bambanci da karamatul auliya sai abu daya zulmaniya da nuraniya sunan imani shikenan wannan nuru da ka ce wannan zulum haka ake kiransu da kudura da irhasi da mu'ujiza da karama da isti'ana da istijiraji da sihiri da abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne zahirin amma ba duk abu ɗaya ne a batinin sai ba zahiri ba
wanda suna cewa imani ne da kai da kuma aikin da Allah ya karɓa sai sai sai girmama shi da wannan karama shi kuma wancan sai ake in ta aka lokacin imani da shi kuma sai ake wa ya gaya maka ba su yi imani ba ba su yi imani ba suka je suka yi abin
imani da Allah at shi Allah kan akwai gun da baya nan ne kai kana ganin mai boton gunki ba Allah yake gani a gurin ba
Allah da imani ba Allah da ka sani ba mai ba Allah da ka sani ba shi ya gaya maka kalu ma na abudu illa liyu karribuna ilallahi me suka faɗa maka ya ba ka tace karatunka ne majazi ma- majazi kace ka kai yanzu ba majazi ne ya kawo kana ba yanzu hakika ka sha ka sha dai wahala eh haka za ka gani ba Allah suka bauta ma ba me za ka faɗa wa Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna ko kuma me za ka faɗa ala lisan al-qudrati kujerar annabi Musa yana cewa ya Allah ya rike amma hidaya ne da da balala wa istibil hidayati wa laysa li min al hidayati shay'un to ka dauki fir'auna wa istibil gawayati wa laysa li min al gawayati shay'un mai da shi wajen sayyidina rasulullahi wa istibil hidayati wa laysa li min al gawayati shay'un komar da shi wajen iblisu wa istibil gawayati wa laysa li min al gawayati shay'un kuma kai kanka in aka zo zahiran ko batina to can in an zo ranar tashin kiyama in aka ce shedan ne ya batar da su me yake bada cikin suratul tagabuni ne ko na wala ta lumu ni wa lumu ya za ka ce za a saurare shi ko za ce ƙarya kake da hannunka to hakika Allah ne kawai yake da hakika ba shi da shari'a saboda haka idan kowanne ya samu a kujeransa za a saurare shi a kujeran Allah. Na. Na. Na. Eh. Eh, da kudura da kudura da irhasi da da mu'jiza da karama da isti'ana da istidraji da sihiri duk abu ɗaya yana gajiyarwa ne gwargwadon gun da ya fito ne a jikin wa ya fito gwargwadon gun da ya fito kuma a wajen wa ya fito shikenan sai a gane idan aka ce ga ga ga kafiri mai bautan gunki ya daki mushe ya tashi an gani ga kuma annabi isa ya da ke asashe ma wannan ya tashi ta ce ɗaya ne ɗaya ɗaya duk dalilin ɗaya ne duk dalilin ɗaya ne wannan me da me ba ɗayan ba wannan girman mashi Allah ya ita wannan kuma sai ta yi Allah ma ya mai istiraji ya istidraji ba a hannun istidraji yana fita ne a hannun musulmi shine na gaya mu yana fita ne a wajen gwargwadon mutum ba a yawa shi istidraji a wajen musulmi ne istidraji kenan sihiri kuma yana fita ne a wajen kafiri abin yana nan ne a haka amma da bambance-bambance idan kai musu bugu ɗaya to malamai sun sani baka fahimta ba baka gane abin da ake nufi ba amma kowanne in ya zo ka sa shi a kujeransa to an san ka gane sai wani zai fahimci an ce duk ɗaya ne zai fahimci bin Allah da ba wannan ake ba wannan bin Allah ko kuma da kafirci duk ɗaya ne. Inda shi wannan Mm, ke kai dai haka ka fahimta saboda a daure ya kake samu wannan karama shi kuma wannan ya bi Allah ne kaga ba za ta taɓa zama ɗaya ba.
hanya ya ji shi ma
Shi mumin ya bi Allah ne ya samu karama.
shi wancan din fa shi wancan din fa Ya ya taɓa nan da akan.
o daga sama Ya taɓa a kan ne inda shi irin aikin kan.
hanya haka eh, ba haka abin da kake nufi ba haka abin yake ba yadda ake nufi kowanne in ya zo ana kallon shi ne tukunna shin me yasa ake yin istiraji wa mumini mu- musulmi me dalili
Aikin da ya yi a nuna masa a rabu da shi da akwai ranar da za a kama da sai ya masa istiraji a bashi ya o sanar da rajin minaj la ya'lamuna ba wa umli lahum ko inna kaydi matin ko haka ne to abin da yake zuwa shin da da mu'jiza da irhashi abu ɗaya ne ai. amma ƙudura idan bi a saka alhajara fanfajarar minu isna ashara kad alima kullu unashin masharabahum ko kuma akan dabbar wannan saniyar idan bi ba ha ne a ɗauko mushe a daki mushe ya ba da rai mai sunansa ai kudura ce kudura ce amma faɗan kudura ce ya za a yi mushe da ki mushe kuma ya dawo da rai mai bugawan in ya yi haka sai ya zamo wanda aka ba shi yin kara- karama ta koma hannunsa in ba annabi ba ne in annabi ne mu'ujiza ne saboda haka an rage mata ƙarfi ne ai ubangiji zai iya cewa ta shi kawai ko ko ya kalli abin ya rayu wannan kuma ya yi aiki to a cikin aikin wannan mutum ne wannan mutum ne shi ma ya tafi wajen Allah a irin tafiyarsa wannan ya tafi cikin bata amma a aikin Allah kai duniyar gabaki ɗaya duk wani abin da ka san na zunubi an yi ka ne don shi kuma saboda a ware a gane fa hadainakum najdaini falakata hamal aqaba to wayannan idan ka zo kai ijtihadin ka a nurani ka bi annabi Muhammadu da shi ne ake ganewa wannan bai bi annabi Muhammadu ba ba ka ganin yanda annabi Musa ya bawa eh, Fir'auna ya bawa annabi Musa wahala kana ganin da jahilci ne kana ganin abin da yi ba ilimi ba ne an yi wani arne a duniya wanda ya kai fir'auna ilimi baka amsa ba baka amsa ba baka amsa ba baka amsa ba an yi so nawa Allah ya kira fir'auna a ƙur'ani tsakanin ishirin da shida amma shi ya fara cewa shi Allah ne Namaruzu ya riga shi, amma da yake jahili ne Allah ko sunan Namaruzu bai kira ba a Ƙur'ani. Sai dai annabi fahaja bihi qaumuhu abinda Allah ya ce kenan. Sai dai in ka bi sharha ka gane saboda jahili ne. Amma Fir'auna da yake malami ne fa. Sai da Allah ya kira shi so ashirin da kusan shida cikin Alƙur'ani.
An fitin zai zama na sharafi kenan ko kuma juna kai yanzu bai- da ka je Misra da Annabi Musa da Fir'auna wa suka fi alfahari da shi baka amsa ba baka amsa ba sai ka amsa abin da na tambaye ka baka amsa abin da na tambaye ka ba amsa sai ka amsa abin da na tambaye ka
Baka amsa ba.
da fir'auna da annabi musa wani suka fa alfahari da shi ƙarya kake ƙarya kake ai yawancin larabawan misra sun fi alfahari da fir'auna saboda jarumtakansa kana nufin kai da ka zauna gari baka san haka ba
Ina ne da shugabanni fara'ina amma dai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق داشت الحج والعبد ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلم لا رب العالمين